subhana mai girma kowar riki ƙur'ana ba zai siyace ba. Allah da kai ni ka fara batu mafi girma, dangon kadai na amin tuna nemi alfarma, baiwar da kai mani da ka daɗo ta yanzu ma. bangar kuwa ta tsari dan zan shige fama ka nufa na cin mahako ba dan iyawa ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba karo dubu na salati da bai kidayo ba gun wanda alkadarinsa ba zai misalto ba, khairul anami da bai taɓa kuskure san ba, sadiyan gidansa da matayansa ba wai ba, da sahabu dan ba san su da saba manzo ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar riki qur'ana ba zai siyace ba yayan wa ku kawai ta ku ƙara sauraro ku ji baitukan da yau na nufaci in rero da akwai bayani mai alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرة النبينا أسأل النبينا وأشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين shirin taskara alkur'ani wanda ke zo muku daga aminci rediyo mita ɗari da uku da dubu tara kamar kullum muna tare da manyan gwanayenmu gwani isa ka shahara gwani ibrahim mai bahara gwani abdulbasid gwani rabiu fage insha Allah ta'ala gudakance mu
shiryatu ba su zamo batattu ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba a cikin sarrafu ya tattara dukkanin komai ya sanar da mu matsayinsa da babu mai shiri ne wanda aka faro shi ko kuma aka saba gudanar shi don gane da maɗauka alkur'ani ko ma'abuta alkur'ani akan abin da ya shafi loga harji da dukkanin wasu abubuwa na cikin alkur'ani musamman abin da ya shafi 'yan tsangaya kullum gwanayen namu suna ɓarje mana abubuwa irin na bajinta da gogewa irin abubuwan da magabata suka tsaya a kai da kuma wanda aka samu ƙari a zamanance. insha Allah ta'ala gwanayen namu dai suna hanya kamar kullum za a ci gaba da jin irin bajinta da ake barjewa a cikin alkur'ani an faro lokaci zuwa lokaci an yi magana akan abin da ya shafi harji da loga kuma har yanzu ana nan akan wannan bakan aka zo aka yau da gobe yau da gobe aka zo akan maganar alƙur'an alkarim bil fadil barnawi aka wuce shi aka zo maganar waken kuri da kumsa ana kan su kuma yanzu insha Allah ta'ala yau akwai babban bako wanda a satin da ya gabata kun ji mu da shi shi ma za mu ji wani abu daga cikin abin da ya zo mana da shi a yau insha Allah ta'ala sannan akwai mutane wanda a dalilin shirin nan an samu fa'idodi irin wanda da yawa mutane a da ba su fahimci menene mataskar alkur'ani ba shiri ne wanda ya dinga zaburar da mutane dangane da abin da ya shafi kasalarsu akwai abubuwan da mutane da yawa sun samu kasala ta bangaren alkur'ani amma yau da gobe wannan shirin ya zaburar da mutane ya harzuka su ya tayar musu da tsohon tsini wasu sun ɗauki alluna wasu sun sami matsaya sun samu mana daidaito akan tsarin shi alƙur'anin yau da gobe kamar yadda kullum to alhamdulillah dai wannan abun ana samun ci gaba kullum ba abin da zamu ce da wannan rediyo sai dai Allah ya saka da alkhairi Allah ya musu albarka yau muna karasar da kuciya muna da babban bako shine wani yakubu dogon tudawa daga bauchi satin da ya wuce kun ji mu daga wani kaɗan daga cikin abin da ya zo mana da shi to kuma insha Allah ta'ala yau din ma muna da tare da shi amma kafin shigowar su za mu iya buɗe layin waya domin mu ji wani abu daga cikin abin da kuka fa'idansu a baya da wannan shirin ko kuma wani abu da kuke so ku tambaya a kai wanda ungwanayen namu sun karaso da izinin Allah sai a tattauna a kansa ko kuma a ƙara baku haske akan shi wannan abu za ku iya samu akan layi sufuli takwas sufuli uku uku bakwai biyu ɗaya takwas takwas shi ne 080 33 72 1800 sai mun ji daga gare ku
ya bayyana su gaba ɗaya babu sabani don kar murudun udin ga iyo a ruɗani bari in gaya muku har sihiri da shaitani rahmatullahi barkatu
tare da dukkanin gwanaye da suke hidima da alfahari a cikin wannan gida ne albarka masha Allah mun gode alhamdulillah sunana jamilu mai zoli mai kira so da masha Allah man jamilu kana tare da aminci rijiyo kana tare da gwanayen alkur'ani Masha Allah.
ai wannan makaranta babbar jami'a ce. ba wanda zai ce na sauraron ta bai karu da wasu abubuwa ba gaskiya ne kamar yadda kuka yi magana akan rubutun qur'anin nan da gyare-gyaren da aka samu in ban manta ba akwai satin da na shigo har nake ba misali a wani bugu da na gani shi ma na misira shi ma ana samun irin wannan
gaskiya ne wallahi da dama a yanzu haka akwai wani qur'ani na bugun shirin bala Na.
yana da bana akwai wasu fa'idoji da na gani wanda ni a qur'ani na warshu ban taba zata yana zuwa da irin wannan abun ba Gaskiya ne.
irin bugun misra na'am idan aka zo sura zai ce wannan surar makiya ce ko madaniya din nan na'am ko ya kan kawo sabon asbabun nuzul haka da ake dan ka kawo ba Na'am.
shi wannan sai naga duk sura sai an kawo fa'ida a ce wanda ya karanta ta kaza Allah zai mai kaza ko wanda ya yi kaza din duk irin wannan abubuwan da ya haka gaskiya ne wannan daban ya daɗe eh wallahi ni kuma gashi dai eh har kuma ka fara amfani da shi amma ban taɓa kula da wannan abu wallahi sai a wannan statistikan kuma bibiyar wannan warshin haka Allah sarki sai wannan makaranta alhamdulillah ta ƙara fa'idar da yawa kuma kullum muna tare da ku ubangiji Allah ya riko da hannayen ku Ah.
Allah ya sauko a cikin kuɗaɗen ku.
amin amin amin Ubangiji Allah ya sa Qur'ani ya muku jagora.
Amin, muna- Ma- ma- masha Allah muna godiya masha Allah Sai ka mun gaisuwa mu gangwani Malam Muhammad Sani a ce masa kwana biyu na biyu.
to masha Allah masha Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah kana tare da magani man daga Sau.
malam magadi suleiman daga fani sau barka da shigowa
Yau Usman Usman ba su da ba.
malam magadi suleiman barka da shigowa
Yau wa barka da yawa abokan nan.
Al- alhamdulillah
Wallahi muna jin daɗin wannan shirin babu abin da za mu ce sai dai godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya saka wa malaman mu da suke zuwa su ba da gudunmawa da kuma ko mutanen wannan gidan rediyo ne albarka.
masha Allah mun Allah ya gode sa albarka Allah ya ƙara albarka.
amin amin Sai gode wallahi.
amin masha Allah madalla Allah ya sa.
madalla madalla mun gode to shi wani sai yanzu ya ga cewa ƙur'anin sharif bala ga irin abubuwa da aka rubuta na fa'idoji a jiki wanda yake wannan tuni tsohon abu ne ya riga ya duk dai Allah ya saka musu da alkhairi da wannan hidima da suka yi wa alƙur'ani Allah ya haskaka ruhin su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya makwancin su masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hello assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hello assalamu alaikum layin da za ku sami maka shine sufuli takwas sufuli uku uku to shi kenan ma yanzu ga manyan gwanayen namu Allah ya riga ya karaso mana da su za mu ji dukkan abin da ya kamata daga bakin su masha Allah Yi barka da zuwa barkan mu ina barkan ku da zuwa alhamdulillah Alhamdulillah.
masha Allah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ‘yan uwa masu saurare assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya nufa kuma ya kaddara mun sake haɗuwa a cikin wannan ɗaki da muke gabatar da shirye-shiryenmu na ainihin taskokin alƙur'ani ko taskar alƙur'ani wanda kamar yadda kullum muke ƙara mai da ku baya muke ƙara tunatar da ku cewa shi wannan shiri na taskar alƙur'ani shiri ne wanda ake yi shi a gidan wannan rediyo wanda ake kira rediyo aminci mai yada shirye-shiryenta akan mita ɗari a ainihin da uku da ɗigo tara saboda haka kuma a koda wani lokaci muna ƙara kiran mutane su sani cewa shirinmu na gwanayen alkur'ani wanda aka saba da shi shi ne ya koma taska alkur'ani kuma yana nan ana ci gaba da yin gwanayen alkur'ani ɗin a ranar laraba wato misalin karfe uku zuwa hudu kamar yadda ake yin wannan shirin na taska alkur'ani uku zuwa hudu to alhamdulillahi allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai ɗin ya nufa mun zo da a manya-manyan gwanaye wanda kuma daman ragamar shirin gaba ɗaya akalar shirin gaba ɗaya a hannun su take wanda shi shine gune ibrahim mai ɗahara wanda aka fi sani eh, shi dai gune ibrahim mai ɗahara wanda wasu daga cikin al'umma suke kiran shi gune ibrahim mai albarka eh, dalilin haka ma aka sami gwane mukutari na gwane ibrahim mai albarka wannan shine abin da yake faruwa to alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu kuma yanzu haka tare muke da shi kuma da yawa yan uwa sun ji inda muka tsaye tsaya a can baya akan abin da ya shafi ainihin alqur'ani mun ɗauko dai maganganu ne da yawa akan alqur'ani wanda kuma lokuta suka dinga yi mana halin nasu muka kasa karasa abubuwan da suke a gabanmu amma duk da haka muna kara ba mutane haƙuri in Allah ya so ya yarda alfarman ma'aiki alaihi salatu wassalam sati mai zuwa insha Allah za su je mu da karashin waƙoƙinmu da muka ɗauko na ainihin kumsa wanda muke yi sakamakon akwai tambayoyi yanzu haka burjid da suke a gabanmu wannan dalilin yasa dole sai mun bi hanyoyin da za mu bi don mu rage sakamakon kawai da kuka sani shi gwanin ya ci karo da abubuwa da yawa waɗanda suka hana shi zuwa a cikin gabatar da wannan shirin wannan dalilin yasa muka tara tambayoyi Bridget a hannunmu wanda ko da yanzu a takaice za mu tsaya kadai a ce amsoshin za mu ci gaba da amsawa to ina ganin in muka ce mun ɗauki sati goma kawai za mu rika amsa tambayoyin da aka yi mana ba zai ishe mu ba to amma za mu yi amfani da wannan damar yanzu mu ji ɗaya daga cikin wasu amsoshi wanda in Allah ya so yarda in kuma lokaci ya bamu za mu ji sauran tsarabe-tsaraben da shi gwani din ya shigo mana da su saboda haka tambayar tana wajen gwani kuma amsar ma in Allah ya so yarda tana wajen shi gwani din in Allah ya so yarda ina ci gaba da karasa ainihin wannan maganganun sai ga shi ɗaya daga cikin manya-manyan gwanayen namu shine gwani Abdul Basit gwani Rabi'u Fage rahimahullah Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya shigo da shi shi ma cikin wannan shiri to alhamdulillah dai kafin ya zo ku ji shin kai tsaye zan mai da ku wajen gwani Ibrahim mai albarka wanda aka fi sani da gwani Ibrahim mai dahara a don ku ji daga gare shi gwani Ibrahim bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد alhamdulillahi rabbil alamin wato kamar yadda jagoran wannan tafiya wani malam isa ka shahara ya gabatar lallai haka abubuwa suke daga cikin abubuwan da bisa yardar gwani malam isa ka shahara ya yadda amsa su hadda tattauna da muka yi doguwa da shi gwani yaƙo akan wasu abubuwa da ake tantama akan adadin su to abin da yasa za a yi tantama akan adadin wayannan abubuwan saboda kamanceceniyar su da juna zamani ya sa an samu haske da yawa a alƙur'ani na'am a da tsarin magabata idan za su koyar da kai alƙur'ani za su duba abu mai yawa wanda ya zama sun yi kama da juna sai a koyar da kai kaɗan na'am za ka samu waraka da ɗaya bai shakkun mai yawa na'am kamar misalin fima yankakkiya da fima haɗaɗɗiya na'am ba za ka samu wani alaramma da za ka je yana koyar da fima haɗaɗɗiya ba Gaskiya ne.
sai yankakkiya gaskiya ne to haka za ka ƙara samu kamar ni'imata Mm, da ta kasai Mm.
ta guje kenan da ta da takuri kuma Mm.
ba za ka samu wani yana koyar da mai takuri ba Mm.
sai mai ta guje saboda Mm.
ita ce kaɗan Mm.
to amma yanzu kuma ana wani zamani da bincike ya yi yawa bayan koyarwa tsangaya da ake warwarewa ɗalibai alkur'ani akwai abubuwa da suke fitowa daga jami'a daga makarantu Alright.
za a ba yara assignment a ce su je su nemo kaza nawa ne a qur'ani ko Gaskiya ne.
ne kaza a qur'ani Gaskiya.
to wannan ya sa sai kaga an faɗi abu kuma an kawo kishiyarsa gaskiya ne akwai magana akan fillazina da billazina Mm.
Ah, kamar fillazina da billazina yawan su kusan ɗaya ɗaya tafi ɗaya yawa da ɗaya na'am ɗaya shida ce ɗaya biyar na'am kuma abin da yake sa fillazina ta zama fillazina to shi ne yake sa billazina ta zama billazina kamar kamar misalin a za ka samu billazina sakiru a ciki sau biyu na'am wacce za ka samu fillazina kalau sau biyu Mhm.
fillazina zalamu sau biyu kaga ai- na'am na'am na'am kaga abin da yake jawo fillazina sai fillazina Gaskiya ne.
yana da tasiri akan billazina za ga su ma suna kama da juna Na'am, Sai za na'am.
mu fara ta kansu na'am sannan in mun gama akwai magana akan salasa da ake yi sai ce mun wa innakumu Mm.
ko fa innakum ko fa innahum wanne ne salasa na'am sai musu to wayanda muka karbi wannan karatun a wurin su malamai ne da in suka faɗi karatu ba a buƙatar aje a bincika Mm.
amma tun da zamani ya zo Mm.
ana kankare abu a yi tsan a tsantsane shi a Mm.
kyankyance shi a tabbatar da su to saboda haka insha Allah zan warware maka wannan magana To haka muna zaune a ƙarshe sai naga har ya kira malam Adamu Mm.
a Bauchi shi malam Adamu da shi da Gwani Yakubu Dogo suna daga cikin wanda suke kwatanta wani abu irin na karatunmu Mm.
to saboda haka sai naga cewa to da Allah magana ta yi fadi a tsakanin su Mm.
to na faɗa sarki sai sarki ce to mai amfani da wannan shigowar da muka yi ire-iren wa'annan da yan tambayoyin da muke da su a baya Mm.
sai mu warware su to Allah ya ba mu aminci amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ah, kamar billazina da muka ce za mu fara da kanta guda shida ce Mhm.
akwai a cikin suratu ali imrana karshen hizb din lan tanalul birra shine billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun na'am sannan za mu samu a suratul an'ami hizb la tajidanna ashadda an-nas billadhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un qul siru fil ardi thumma anzuru na'am sannan za mu ƙara samu kuma a cikin iqtaraba lin-nas hisabuhum sura suratul anbiya hizb iqtaraba lin-nas hisabuhum billadhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un qul man yakhluqukum bil-layli wan-nahari min ar-rahman na'am sannan za mu ƙara samun kuma a cikin hizb ɗin gaban ikitaraba Na'am.
shine suratul hajji sura hizb ya ayyuhan nasu taqu Na'am.
alladhina yatluna alaihim ayatina Mhm.
qul fa unabbiukum bi sharrin min zalikum Mhm.
za mu ƙara samun kuma billadhina hum awlay biha suliya mun bata Na'am.
billadhina hum Mm.
awlay biha suliya a cikin Mm.
suratu suratu maryama Mm.
hizb qala ana maqullaka sannan za mu samu wayannan guda biyu na'am sannan za na'am mu samu kuma billazina min duni Mm.
wa man yudlilillahu fama lahu min hadimi wa qafi na'am na'am na'am fama nazlamu Mm, mm.
sura kuma Mm.
suratul zumari na'am na'am wannan sune billazina guda shida na'am na'am da na'am ba alif baki Eh, na'am, na'am, Yawa, na'am.
eh.
na'am to sai fillazina na'am ah, fillazina ظلموا إنهم مغرقون Mm.
ويصنع الفلك Mm.
وما من دابة سورة هود na'am sai a ƙara samun kuma irinta fillazina zalamu innahum mughraqun na'am fa na'am idza stawaita anta wa man ma'aka ala al-fulk Na'am.
Na'am.
suratul mu'minina hizb qad aflaha al-mu'minuna na'am za mu ƙara samu a ƙarshen hizb din qad aflaha al-mu'minuna amma suratul nuri sura na'am lillazina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun na'am kaga suratul nuri ƙarshen hizb qad aflaha al-mu'minun za mu ƙara samu a cikin suratul ahzabi za mu samu guda biyu hizb wa man yaqlut na'am lillazina khalaw min qabl wa na'am kana amru allahi qadaran maqdura na'am za mu ƙara samun fil ladina khalaw min qabl Mhm.
wa lan tajida li sunnati llahi tabdila yas'aluka an-nasu an as-sa'a na'am wannan sune fil ladina Fil ladina na'am fil alhamdulillah.
ladina bajjin guda shida fil Na'am.
ladina bajjin Mm.
kaga da kadan Kaga da ɗaya ta fi ɗaya da da to masu saurare ka Na'am.
kumanta akwai a gwani misbahu a- ba- a- wani Ali- mis- gwani misbahu Aliyu Baba Gwani.
aliyu baba gwani a yi da sunan da yake wallahi eh saboda kawai da saba da iya baba gwani Iya, Baba Gwani, saboda haka gaskiya.
daman ta bangaren ainihin ah, abin nan Account.
ɗinsa Account.
akawun ɗinsa ake kallon shi wannan shirin kai tsaye Na'am.
kuma yanzu ma ya yi tsaf a shirye yake da in Allah ya yarda masu saurare in suka duba za su ci gaba da sauraron abin to gwani eh, yanzu mun sami billazina Da fil lazina.
da fillazina to saboda ka daman daga cikin abubuwan da ni raina yake ta ainihin kaikayi da farin cikin inji so nake inji su wannan amsoshin tattaunawa kuɗin nan da shi ainihin Gwani wani Yakubu.
yakubu dogo Mm.
eh inji menene amsoshin sannan kuma sauran mutane su ji su ma menene amsoshin da aka samu akan wannan din gaskiya ne bayan Mm.
haka akwai mun yi magana akan wa'innakum Mm, ita ce ta jawo magana mm, da wa'innaka na'am da fa'innaka na'am to sai na ce masa a- akwai wani daga cikin mahirai Allah ya gafarta masa mm, ana ce masa aron manyayo mm, malami ne mai rana an yayu eh ce fa iza da khaltumuhu fa innakum galibun Mm.
ce fa innakum guda biyu ne a qur'ani kai ka ce suna da yawa mm, yana yawan wannan eh eh eh eh innakum mm, guda biyu ne a qur'ani amma kai ka ce suna da yawa na'am to sai muka gano bayan mun yi bincike mm, gizo na fa innahum mm, da da Eh.
da wa Da wa innahum innahum.
shine yake jawo a ga kamar fa innakum tana da yawa na'am na'am Eh, na'am to saboda Na'am.
haka ita wa innaka mm, guda shida ce a alqur'ani na'am a a cikin suratul baqara karshen ta Na'am.
a cikin hizib a wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat Na'am.
karshen hizib din wazkurullaha amma Mm, mm, sura suratul baqara mm.
wa innaka lamina Mm, mursalin mm, kuri mm, to daga nan zamu taho suratul hudin mhm, hizib wa ma min dabbatin fil ardi zamu samu wa innaka mm, la ta'lamu ma nurid mm, to daga nan zamu ƙara komawa qadatul lahal mu'minun mhm, sura suratul mu'minin mhm, wa innaka mm, latad'uhum ila siratin mustaqim mm, to daga nan za mu ƙara komawa suratul naml hizb qalu anuminu laka wa taba'aka al-ardalun mm, za mu samu wa innaka mm.
latulakka al-qur'ana min ladun hakimin alim da gaske To daga nan Mm, za mu ƙara komawa suratul shure Mm.
hizb ilayhi yuraddu ilmu sa'a mm, za mu samu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Mm.
na'am daga nan za mu ƙara komawa hizb tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir mhm, a cikin sura suratul nun muke cewa mm, mm, to Mm, haka.
yawa yawa Su so ce kalam.
kalami jahafsu a wancan Mm.
kasashen.
innaka la'ala khuluqin azim Sallallahu alaihi su ne wasallam.
wa innaka Mm.
ji su guda shida Mhm.
baddin shine jumlar wa innaka Mm.
amma mutum ya iya ganin innaka kuma mm, innaka ba ta da rigima in aka yi mm, magana wa innaka da fa innaka eh, gaskiya ko ne ba haka gaskiya bane ne ba gaskiya da ne innaka ba wani abu da yake kulla a Mm, jikinta mm, mm, ita fa mm.
innaka ita ce guda tara na'am na'am eh fa fa innaka innaka na'am ita ce guda tara tafi wa innaka da yawa guda uku Da guda guda uku.
uku na'am Eh.
na'am na'am to saboda kaga idan tsari ne na tsangaya Mm, na na darasu kawai wa innaka mutum zai sani mm, mm, Gaskiya ne.
a can fillazina kawai mutum zai mm, mm, sani kaɗan din za kaɗan a din za a sanar san da da su.
kai eh.
to amma saboda kamar yadda ake cewa warware zare da ba- abawa miƙidarin abin da Allah ya sa Mm.
za mu iya bakin ƙarfin abin da Allah ya sa muka sani Mm.
to shine ake yin hakan na'am na'am a na'am cikin ah, suratul ma'idati Mhm, hizb la tajidanna ashadda an-nasi mhm, akwai fa innaka antal azizul hakim Kuri.
mhm, kuri Kuri.
Yau, Mm.
eh. to daga nan kuma mm, a cikin suratu yunusa mm, hizb da ta abin nan lillazina ahsanul husni wa ziyada mhm, fa innaka mm.
idan min adh-dhalimin na'am wa in yamsaska Allahu bi dhurrin Mm, daga nan zamu je suratu ibrahima mhm, a cikin hizb afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka mm, zamu samu fa innaka Mm.
ghafurur rahim na'am sannan zamu koma hizb din gaban sa Mm, suratul hijri Mm.
alif lam ra wacce ake mata take da ruba ma yawaddu alladhina Mm.
zamu samu guda biyu a wurin mm, fa innaka rajim mm, وإن عليك اللعنة إلى Mm, يوم mm, mm, فإنك Mm.
من المنظرين mm, إلى يوم الوقت المعلوم mm, za mu ƙara Haka.
eh to sannan in muka tafi wala tujadilu mm.
ita ce mai fa'inaka akan kuri ko Mm, la tusmi'ul Yau, mujrim.
saboda haka Haka yake.
wannan ta kan kurin Mm.
a cikin suratul rumi take ita Na'am.
kuma wala tujadilu na'am فإنك لا تسمع الموتى Mm.
ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين na'am to daga nan sai mu je mu ƙara samun kuma guda biyu a wuri ɗaya irin na suratul hijri na'am فإنك مم.
رجيم مم.
أشكن سورة داود Mm, أشكن هذب فنبذناه بالعراء هو سقيم mm, زام سامو فإنك رجيم mm, وإن عليك لعنتي Ila yawmin din.
sannan za mu samu kuma fa'inaka Mm.
min al-munzarin ila yawmil waqti ma'lum mm.
qala fa bi sai ita cika mm, to saboda haka daga nan za mu samu fa'innaka mm, bi a'yunina Mm.
wasabbi bihamdi rabbika hina taqum mm.
eh alhamdulillah Mm.
to daga an samu su kuma guda tara su guda tara eh na'am da guda uku suka fi wa'ancan wa'annan fi wa'annan.
so alhamdulillah to alhamdulillah yanzu sai mu ci gaba da sauraron sauran domin suna da yan uwa ne Mm, ya kamata.
kowanne eh, idan aka ce wa innaka Eh.
to aka Akwai ce fa'in- eh, fa akwai innaka fa'innaka.
eh eh, fa innahum Wa innahu.
sai a sai a yi maganar wa wa innakum na'am na'am wa innakum yau to wa innakum Mhm.
suna daga cikin wanda ake musu waƙar salasa na abubuwa guda uku na'am na'am na'am so da haka sai suna daga cikin wanda Mhm.
har ma shi gwani yakubu ya ya kira waya Mhm.
sai na ce masa a wannan karatun guda uku ne To Mm.
amma sai na ga ya samu damuwa na'am na'am to yana daga cikin abin da yasa da nace to insha Allah Mm.
za mu yi magana su a gidan rediyo amma zan so mu taho to Mm.
na ji an masa maraba amma yanzu zai karaso ba Shi ne fa, shi ne fa.
saboda haka akwai ya guda- kira ni yanzu nan ba da yawa akwai guda biyu masu kama daya Eh, Da.
akwai guda daya mai kama da kanta Mhm.
wa innakum laminal muqarrabin Mhm.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين مم.
قال الملأ سورة الأعراف Mhm.
وإنكم إذا لمن المقربين مم.
سورة الشعراء وقال الذين إذا Mhm.
وإنكم مم.
لتمرون عليهم مسبحين وبالليل أفلا Shikenan, تعقلون shikenan.
سورة اليقين آه، هذب وما أنزلنا نعم.
شيني wa وإنكم innakum Wa innakum.
eh, eh.
Yawwa, eh.
na'am sannan na'am.
bayan haka Mm.
sai waccan guda biyu Fa innakum.
wacce tsarin manyayo yake mata kirari cewa fa idza dakartumuhu Fa innakum.
fa innakum ghalibun Mm.
sai kuma Mm.
san suratu a suratul yaqini Mm.
fala Mm.
basna fa innakum wa ma Mm, ta'budun.
ta'budun Na'am.
ma antum alayhi Sati ne, bi gaskiya ne.
fa innakum da kaulata Mm.
kana da gori a gobe da shi Eh, fa innakum da kawai za ta so.
Eh, yawa wa innakum Mm.
guda uku Guda Yau, uku.
yau, yau.
Ya, a a kula banda innakum kawai Eh, Yau, ba mu zaman innakum kansa ne, eh, banda eh, wa innakum Su uku.
kuma kuma wannan fa Fa innakum innakum su yawa biyu.
yawa to alhamdulillah Gaskiya ne.
to alhamdulillah na'am saboda Allah ya gwani ya daure ya taimaka ya musu waƙen salasa
Eh, salasa.
ake jiran sama masa maraba a matsayin sa na babban bako kuma aka bane ba amma an ji shiru saboda haka ah, bayan haka akwai kamar Mm.
ah, wasu karatuka da suke da kamar guda goma sha ɗaya Na'am.
to amma akwai irin su wanda ya bambanta da su a cikin yanayin karatun mu da zai zo Mm.
ya zama guda ɗaya a cikin su Mm.
ko kuma ya zama guda biyu na'am misalin fa'inni da fa'inniya na'am misalin wa'inni da wa'inniya na'am mu yi magana wa innahum da fa innahum Na'am.
da suna gaba Mhm.
kamar a fa inniya Mm.
a kaga mu a tsarin mu na tsangaya ba za mu haɗe su a wuri ɗaya ba Mm.
fa inni Mm.
Mm.
to saboda haka a fa inniya Mm.
guda biyu ce na'am fa inni ta fi ta yawa Mm.
Mm.
kaga a idan muka yi duba a cikin suratul an'am Mm.
za mu samu a cikin hizb din da tajidanna ashaddan nasi Mm.
ma'ida zance Mm.
suratul ma'idati Mm.
hizb la tajidanna ashadda an-nas Ah, fa inni u'azibuhu azaban la u'azibuhu ahadan min al-alamin Mm.
saboda haka idan muka zo suratu hudin Mm.
hizb lil ladina ahsanul husna wa ziyada za mu samu fa inni akhafu alaykum azaba Mm.
yawmin kabir Mm.
yawa Yawwa, eh kaga fa inni Mm.
su ne guda biyu Mhm.
to amma fa inni Mm.
za ta iya kaiwa guda biyar na'am eh Na'am.
kaga ah, za mu samu fa inni qarib Mm.
أجيب دعوة الداعي مم.
إذا دعان سورة البقرة هزب سيقول السفهاء نعم زام قارة سامنكما آه، فإني نسيت الحوت Mm.
سورة الكهف مم.
هزب أولم يروا أن الله Mhm.
الذي Mm.
زام قارة سامو أشكين سورة النمل Mhm.
هزب قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون مم.
زام سامو فإني غفور رحيم مم.
وأدخل يدك في جيبك Mhm.
إذا muka koma قال فما Mm.
za mu ƙara samun kuma fa'inni Mm.
ma'akum minal mutarabbisin Na'am.
qala fa ma khadabukum ayyuhal mursalun sura suratul turi Mm.
to shine fa'inni Na'am.
kaga guda hudu ce ba Mm.
fa'inni qarib Mm.
Wadai ku.
fa'inni nasitul husa Nasitul huta.
fa'inni Ghafurur ghafurur rahim rahim.
fa'inni ma'akum Kun min minal mutarabbisin al-mutarabbisin. Mm.
eh Gaskiya ne.
Allah sai ka ɗauka yawa ne.
Yi wallahi.
wallahi guda hudu ce kwarai da gaske Na'am.
Wato fa inna hu ce take ɗiba sai ka ji kamar ya wuyin.
innahu Eh.
za mu zo kanta da wa innahu Eh.
wa innahu yawin Mm.
kwarai da gaske duk da dai malamai sun saba akan yawin da ya hundin Mm.
Mhm.
bismillah Mm-mm-mm. Na'am.
Eh, mun yi wani babban bako Eh.
wanda Eh.
na yi ta intizarinsa a gida Eh, gaskiya ne.
kuma na yi tunanin zai zo ya kwana a gida Na'am, na'am, na'am, na'am, na'am, na'am.
na yi tunanin zai zo ya kwana a gida Mm.
to amma dama ya yi tafiya kuma tafiya tana da irin halinta Haka yake.
Saboda ni malam abdulsalami ba gadawa Ah, kwarai da da gaske.
gaske manyan almajiran bu na Wannan tsanaha gaskiya ne.
kwarai da gaske za mu ba da dama dama ba a jimre gwani abdul basu da ba Eh.
yi malam abdulsalami hiji sallama da mutane su zo su eh.
بسم الله الرحمن الرحيم Eh.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن يمن يوم يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته na ji matakar daɗi kwarai da gaske da na sau a hanya na zuga ni bawu an buɗe shi da Ya na riga kowa wakara zuwa.
eh na wakara kwarai ban yi aune ba na ga uku saura yan mintuna kaɗan haka wallahi to na ji daɗi ukun tana cika da minti ɗaya ko biyu sai na ji an fara na ce to alhamdulillah bari ta wa hankali dan haka Allah ya saka da alkhairi Amin, Allah ya amin, saka muku da amin, alkhairi amin, ai sai a amin.
ci gaba da abin da ake Alhamdulillah.
mahir To ga ga gwani Abdulsalam.
Sai kai sallama.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Mm.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa muna rahmatullahi wa barka barakatuh da warhaka kuma muna farin ciki da samun wannan shiri a gidan wannan rediyo mai albarka Allah ya kara albarka Allah ya sanya albarka Amin, amin.
amin amin masha Allah To alhamdulillah Allah ya an saka da saurari ainihin sallama ah, daga bakunan manya-manyan gwanaye kuma abokan tafiya a cikin wannan gwagwarmaya ta harkar alkur'ani Mhm.
a wanda in hali ya yi wani lokaci ko kuma a yanzu haka mun ga akwai lokaci kamar irin su gani shi abdulsalam akwai bukatar mu ji wasu tsarabobi Daga gare eh, shi.
daga gare shi Daga gare shi.
eh, sakamakon sauran gwagwarmaya da aka yi a wasu gurare na- a, na karatu gaskiya ne to lallai za mu so mu ji menene tsarabobin da za a- aka taho da su Mm.
kuma menene abin da za a ƙara faɗa wa mutanen tsangaya don ya zamo ya ci gaba da amfana su sakamakon daman a ainihin namu ne ya je can unguwa ya dawo saboda haka ya kamata mu ji daga ya je can din Da me- da me ya Eh, samo da me ya samo mana mana abubuwan nan.
yawa to wannan shi ne abin da yake faruwa eh to to Eh.
saboda haka amma yanzu ba mu sani ba ko ne akwai abin da yake tunanin karasawa akwai abu da bai wuce guda biyu ba yawwa to yawwa Eh, duk da dai na ga minti goma ne mana saura ko eh eh muna da ne minti rage.
goma je to yau wato Mm.
sai maganar da kai dazu akan fa innahum na'am da wa innahum na'am Ah, wa innahum guda goma sha ɗaya ce na'am fa innahum kuma guda goma ce Na'am.
su da suke cika baki na'am amma na'am abin da zai baka mamaki Mm, kawai sai aka ɗauki fa innahu mm.
wacce take da wannan gigarin na ni fe- na na ni Mm, ko a na ni gigari ko a gigari.
sai aka ɗauki za ka tafi shahara Mm, Kwarai ta da Yau baka- ya ka ji ana maganar fa innahu fa'in nan Eh, gaskiya ne eh, gaskiya ne to saboda haka ah, in Allah ya ba mu iko za Na'am.
mu fara daga kamar fa innahum din Mm, ta dan fiyo sama sama na'am na'am na'am Ah, laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum Mm, fa'in nan.
fa innahum zalimun Gaskiya ne.
wannan fa innahum zalimun tana cikin lan tanalu al-birra suratu ali imran Mm.
saboda haka bayan ita za mu zo hizb Allahu la ilaha illa huwa suratul nisa'i mm.
za mu samu fa innahum yalamuna kama talamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarjun to daga nan za mu ƙara tahowa la tajidanna ashaddan nasi a cikin kuma suratul ma'idati za mu samu fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Mhm.
kamar mun samu guda biyu ko guda uku mun samu guda uku Kwarai kuwa.
fa innahum zalimuna fa innahum yalamuna fa innahum ibaduka to sai fa innahum la yukdhibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun kamar suratul an'am ko kuma hizo zai zama dai la tajidanna ashaddan nas to daga nan sai mu zo kuma qad falahal mu'minun za mu samu fa innahum ghayru malumin marakur Mara kurin ba, kwarai kuwa.
ذلك فأولئك هم العادون يذب كتف لها المؤمنون سورة سورة المؤمنين ولقنا نسيم سورة الشعراء رام سامو فإنهم عدو لي إلا رب العالمين haka سورة الشعراء هذب وقال الذين لا لا يرجون يرجون إلا نعم.
to daga nan sai mu taho suratul yaqin Mm.
iz wa ma anzalna ala qaumihi za mu samu fa innahum yawma idhin fil azabi mustarikun gaskiya ne a cikin dai suratul yakatin wa ma anzalna fa innahum la akiluna minha fa ma yakuna min a dai cikin surar dai za mu samu fa innahum la muhdarun wannan shi ne illa ibadallah eh shi ne wannan nan ne shekara daga nan kuma sai mu tafi waccan mai kuri a cikin suratul ma'ariji hizb tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk za mu samu fa innahum ghayru malumin fa man yattaqiwa ra zalika fa ulaika hum al-ita ce mai kuri Gaskiya ne, ita ce mai gaskiya ne kuri.
gaskiya ne wannan.
Eh.
shine fa innahum guda goma guda goma na'am yawa eh na'am fa na'am innahum guda goma to na'am sai wa na'am innahum ita kuma guda goma sha ɗaya No.
Eh, ita kuma wa innahum lakazibun mhm wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya Mm.
wa ma nahnu bimab'uthin Mm.
a cikin suratul an'ami Mm, idan mm.
da tajanna ashaddan nas Na'am.
dole dai muna kai Ai, ƙwarai kuwa.
Eh, gaskiya ne.
Yau ta janye.
yau eh wa innahum lakazibun Ah.
saboda haka wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya Mm.
saboda haka daga nan kuma sai mu ƙara zuwa mu samu wa innahumu atihim azabun ghairu mardud suratul hudin Mm.
alaihi salam hizb wa ma min dabbatin fil ardi a cikin suratul hudin wa ila madina akhahum shu'aiba kuma za mu samu kuma wa innahum la fi shakkin minhum murib
gaskiya ne Yau Eh, ko?
shi Ƙwarai ne kuwa kuri- kuri kuri ne.
ta ce kuri ya Yau.
yi yan kullum yau to kaga mun samu guda uku kenan Guda uku.
wa innahum Mm.
to daga haka za mu ƙara samun wa innahum lakazibun Mm.
mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah Mm.
cikin suratul mu'minina hizb Mm.
kada fa lahal mu'minuna Mm.
za mu ƙara samun wa innahum Mm.
lana la ghaibun Mm.
wa inna la jami'un hadirun suratul shu'ara'i wa qala allazina la yarjuna liqa'ana daga nan sai mu je mu ƙara samun kuma wa innahum Mm.
indana la minal mustafina nakhiyar Mm.
a cikin suratu dawuda alaihi Suratu salam.
Dawuda.
iz fanabaznahu wa fanabaznahu akwai wanda ya kamata in faɗa a baya wa innahum lakazibun Mm.
asqafa albanati Ala- Waladallahu gaskiya.
kenan.
ولد الله وانهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف Sai fata ترون kuma. No.
haka a cikin kuma Mm.
a hi hizb din fa nabaznahun ne Mm.
amma sura suratul zumari Mm.
wa innahum mayitun Mm. Innaka mayyitun.
wa innahum mayitun Mm.
thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taktasimun Haka.
daga nan kuma zamu ƙara samun irin ta wa ila madina amma sai dai ta bata yi kori ba wa innahum la fi shakkin minhum murib man amila salihan fali nafsi suratul fussilat gaskiya ne hizb wa ya qaumi mali ad'ukum ila najati
na'am daga nan sai kuma mu je suratul zukhrufi wala walau ji'tukum wa innahum la yasuddunahum an sabili wa yahsibuna annahum muhtadun daga daga nan kuma sai mu tafi suratul mujadalati hizb qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura wa inna Allaha la afuwwun ghafur Allah ya saka ya alheri Ai, lallai.
masu saurare kuna sauraron ainihin Gwani Ibrahim a mai albarka wanda kuka fi sani da Gwani Ibrahim mai dahawa kuma a daidai lokacin da yake ta mana fashin baki akan abubuwa manya-manya gunduma-gunduma Ƙwarai kuwa.
wanda sai an yi da gaske ake gano su Ƙwarai.
wanda kai dan cikin gidan ma ba kowa bane zai iya gano wa'annan abubuwan a so da dama da za ku ji an ce an taho da gwaniwa ne da gwaniwa ne da gwaniwa ne wato dukkan wanda ake taho da su manya-manyan gwanayen Mm.
sai ka ga su ba bangaren su bane Mm.
kiyaye wannan bangaren Ƙwarai.
bangaren wane ne Ƙwarai.
kiyaye wannan bangaren Gaskiya.
to saboda ka wannan bangaren da kuke ji ana sanarwa to da dama daga cikin mutanen da suke saurara to lallai wani al'amari ne wanda zai amfani kowa da kowa Gaskiya ne.
musamman mai darasu a tsangaya Ƙwarai.
da kuma wa'anda ake wa darasin Gaskiya ne.
Allah ya saka wa gwani Ibrahim mai albarka da Kafin- alkhairi kafin- kafin a dora na'am na'am ina ganin ya kamata mu yi ta'aziyar gwani Muhammad Sagir Ringin na'am Allah wanda ya rasu shekaran jiya Na'am, Allah ya- Eh, Allah ya masa lallai rahama.
Allah ya ji kansa Allah ya Allah masa ya masa rahama rahama.
ma ya karar da rayuwarsa cikin hidimar Qur'ani na'am na'am wallahi dan na'am.
tsanga Na ya gani an ya- sanar, ya eh, gama ya eh, je eh.
ya yi karatu har a Misra ya dawo kuma ya dora inda aka tsaya Allahu akbar wallahi matashi mai himmar gaske Na'am, na gani Allah- Allah wallahi.
ya gafarta masa na gani ina kuma kwarai yawan kwarai ganin su a wallahi cikin sosai sosai media wallahi, haka dai sosai da gaske Kwarai da wallahi.
gaske ya rasu ranar asabar da ta gabata an yi Na'am, janazar na'am, ta na'am.
jiya lahadi na'am na'am na'am kwarai da gaske Allah ya Allah ya- gafarta Allah ya Allah- gafarta Allah- masa muna ta'aziyya ga iyalai da eh, yan uwa da gaskiya, iyaye da duk gaskiya.
almajiran sa baki daya Yar ma akwai wani malam Muhammadu a Gombe shi kwarai ko kwarai da gaske ya kai mai shekara kamar 70 Allahu na akbar ganin kamar shi ma yau Na'am, Allahu na'am.
akbar Kwarai da gaske.
Allahu Na'am, Allah to Allah ya Allah gafarta masa.
ubangiji ya jaddada musu Eh, rahama yana ta'aziyya baki daya kwarai kwarai da to gaske Allah ya jaddada musu rahama Allah ya sada su da manzan Allah mu kuma Allah ke wasu karshen mu gaba daya sauran malaman mu da iyayen mu Allah ya ji kansu to a takaice dama mun alkawaranta cewa akwai ainihin Goni Abdulsalam wanda yake kamar yadda kuka ji yanzu ɗalibi ne a wajen Goni ai- ainihin Muna Talha Bagada.
ba Muna gidan tilawa sannan kuma daman shi ma kuma in ya juya ya ce kuna abu da shi ne salama guda abu da sa wato muni ne shi ma to shi ne zai gaban wani malamin bare bari to Na'am, na'am.
malamin bare barin da ya ga yadda ya dinga caje masa alluna Eh, da ba na saukar hausawa saboda hausawa akwai keta iyaka da rashin ji amma kai zo sauke ka ba a wuce nusu a gabana to amma kai na da kai iyayenka la ilaha illallah
to alhamdulillah wala Eh, yi na biyu Wallahi da duka alhamdulillah, wasu alheri tunda fa.
a- a kamar da Kwarai da na faɗa gaske.
an yi tafiyoyi kuma an je wasu gurare daban an yi wasu gwagwarmayoyin Mm.
tare da kuma wasu kalan mutanen daban to alhamdulillah yanzu za mu so mu ji menene tsarabar da shi gwani ya zo da ita bangaren ko abokan zama ko kuma abokan da aka haɗu da su ko bangaren malamai ko kuma wasu abubuwan dai wa'anda suka burge shi bayan tafiyarsa can ko kuma suka ba shi mamaki eh, a bangaren alkur'ani sannan kuma menene abin da zai taimaki tsangaya a cikin a cikin wannan abubuwa tafiyarsa da ya yi gaskiya ne to gwani wani abdulsalam bismillah eh
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yana daga cikin abubuwa da suke bani sha'awa shine harka tamu ta tsangaya alhamdulillah wacce kuma ina yawan faɗa gaskiya ne ina cewa ina ganin ita ce khairu buku'atin ala wajhil ard kwarai da gaske kwarai kuwa in ba aka cire haramai ne gaskiya ne a wajena gaskiya ne wannan gaskiya ne.
haka nake gani a wajen haka nake a wajen ji to wata sannan kuma mu sani cewa akwai ilmoma kala-kala da Gaskiya ne.
fannoni da yawa kuma malamai gaba ɗaya suka ce duka ƙur'ani suke wa hidima to kuma ba wani abu da aka faɗi falalarsa aka ce yana da falala a koyaushe mutane sun ce yana da falala an ga falalar a fili sannan kuma hadisai sun tabbata cewa yana da falala ayoyi sun zo sun ce yana da falala kamar hadda alƙur'ani wannan abu ne mai matukar muhimmanci mutane su san wannan sannan mahaddacin alkur'ani ba karamin mutum bane ba wani sahabi yake cewa ya mun kasance wanda ya haddace suratul baqara a wajen muna kirga shi cikin manya manyan mutane Allah to ina kuma ga wanda ya haddace qur'ani gabaki daya Ya hada da.
kaga wannan wani abu ne ba dan karami ba gaskiya ne sannan kuma akwai wasu karatuttuka da ake yi wanda suka shafi alkur'ani ba ka gane cewa malamanmu suna da gudunmawa sun yi kokari sai in ka shiga kana karanta wani abu da ya shafi alkur'ani kwarai kuwa sai ka ga ashe su a kan layi suke daman su daidai suke musamman akwai wani littafi da muke karanta mauridus zam'an kwarai da gaske fi rasmi ahrufil qur'an gaskiya ne wanda babban malaminmu a Dr. Muhammad Sani Abdullahi Jos yake karantar da mu shi a can garin Sokoto.
Mhm.
Wannan littafi mun biyo shi muna karatunsa ba mu kai ƙarshe ba. Amma ina tunanin mun gama suratul Baqara da suratul Ali Imran an kasa shi farko aka ce akwai ah- ah- hazaful alif Mm.
share alif wato aluja kenan.
can me kenan To wannan kalma ta can me yawwa an faɗi ka'idodi da yawa Mm.
an faɗi abubuwa masu burgewa. sai ka sha mamaki sai a ce kawai Ƙwarai.
idan dai ka ga um, abin da yake jam'u jam'u muzakkar salim Mm.
ga baki ɗaya aluja ne Mhm.
ma in nubira aw shiddid gaskiya ne idan dai bai yi shadda ba ko yayi alhamza no eh sai in wani waje da aka samu sabani eh kaga idan ka ɗauka muna da asa'ihuna ko Mm.
muna da al'abiduna Muna da al'abiduna.
asa'ihuna ta yi alhamza sai Mm.
ta yanka Ita- ita kuma a yanka, cikin ƙwarai kuwa, masahabin mu ƙwarai amma kuwa.
ka tafi wani masahabi makoci mu sai ka ta Sai ka ta hada hada ta ta yi saba sanyi.
wa ka'ida kenan amma za mu bai saba ba. amma shi ma yana da waje Eh, ƙwarai da amma gaske.
kenan namu ya fi Shi ne yake kan akan daidai.
asali.
sai dai wani abu da ake cewa ikhtilaful masahib Mm.
irin su kalmar mihada Mihada, da take gaskiya ne.
cikin suratu daha Mm.
Kalmar- Yankakiya.
a- mun yanka ta Mm.
a musahafin mu Na kenan na namu, Madina ƙwarai kuwa.
akwai musahafin da suke karanta mahada mahada ƙwarai kuwa haka ba za a yawancin yi yanka ba.
abu ko hada shi yana da alaka da kira'a Gaskiya ne.
eh duk inda ake tafiya akwai kalmar riya Mm.
wasu Da suna rihu.
karanta ta rih Gaskiya ne.
kamar ma har malaman tafsiri sukan yi azababi su ce duk inda ta zo re Mm.
tana magana azaba ne Akan azaba, to mu riya.
malamin mu ya ce riya Mm.
da kake da riya ko ba akwai ta azaba Mm.
to to zai wacce zai kaga ba su yanka ba Ƙwarai kuwa.
amma ta cikin suratul luqman ai ba luqman ba afwan rum Mm.
sai ta yanka a wani a wasu masahib din Mm.
saboda kowa ya karanta ta Da riyahu gaskiya ne.
an bai fi irin wannan ko Mm.
to kalmar Amma mu sai mahadan ta haɗa.
wasu sun karanta ta mahadan Mm.
to shi yasa ake sallama sai a ce istilaful masahib Mm.
Eh, wasu suka ce Tsakanin- kun rabbi ya alamu alƙawla wasu suka ce kala rabbi kuma suka yanka Suka yanka.
to sai a ce istilaful masahi Gaskiya ne.
Ah, ba za a ce wannan wato wannan sun yanka wannan ba su yanka ba don haka akwai sabani a Mm.
masahafin da ya je musu ne yake a yanke namu kuma ba a Mm, yanke a ba yanke.
wannan shine wata Kuma kaga mafita.
kamar akwai mushafin qala Madina.
rabbihikum bil haqq Mm.
wasu sun karanta qala rabbihikum bil haqq wasu kuma Wasu suka sun qur qur rabbihikum bil haqq rabbihikum.
to da suka karanta qur rabbihikum sai aka saka aluja tsakiya Aka yi alif da ƙwarai kuwa.
Eh, an gane ai ko musamman Musa Abdul suke Majid shi da karantawa da wanda ƙala Alif da rabbikum suke bil yi.
alif.
Sai aka ta ƙala rabbi din ma.
rabbikum.
Alif da akwai da ƙala illa bistu wani ya karanta ta kul illa bistu kull. Mm.
kul illa bistu kul illa bistu Mm.
Kaga sai aka sa masa alif da Alif a da.
wani musahafi amma namu sai aka yanka muka yanka.
ya zama Tunda istilaful ƙala.
masahib Mm.
shi suke ce ma istilaful masahib Mm.
to wannan abubuwan gaskiya sun bani sha'awa kwarai kuma suna cikin abin da suke burge ni in ka zo tsangaya sai ga mun tantance waɗannan abubuwa ba komai muke bukata ba mun yi doguwar magana da gwani Mm.
ina ganin ba zai gaza awa uku ko hudu ko biyar ba kan Kwana ma.
waɗannan matsaloli ko malamin Mm.
kwana ko kwana Kuma ai- amma na.
gabaki ɗaya da shi da shi da gwani yake so me yasa aka yi kaza ba wai Gaskiya magana ne.
cewa a'a ba wai maganar kaza da a shi wannan an gama da shi Eh, me me yasa yasa kaza ya zama aka yi?
kaza Gaskiya to ne.
wannan gaskiya wasu abu ne Wato- kuma akwai ababen da suke cewa yusta ana su biya Gaskiya wato ne.
ana samun nutsuwa da su Ai sosai.
irin kuwa.
kamar filmi a Mm.
an yanka guda daya Mm.
alkawarin mutane ne Gaskiya sai ne.
suka ce alkawarin mutane gairu sabit Gaskiya ne.
wa Wani wa- Allah.
wa'adullahi as-sabit Shi yasa ne aka sabit.
yanka shi ya zama ri'ad eh, an fahimci wannan aiko Gaskiya to wannan ne.
dai a takaice su da wasu abubuwa akwai Wato- maganganu da yawa wanda wato- Allah wato ya- Mahiru.
ya babu nasara Mahiru ba abin da zai burge ka sun bayanin da shi Mahiru Eh.
ne. Su fa yana abubuwan da ya faɗa gaba ɗaya.
Eh.
Mu a tsangayen safa kaga ba ala ce da mu.
Mm.
Ta Tantance su ba.
dubawa ko lalubawa kuma karka ce wai zuwa ake a ɗau wa'annan littattafan.
Eh, ba ma a san Abar kawai hidima ga Qur'ani an yi imani da ita in an yi bin Allah ne. To ga kuma kusa ba sauraro.
alhamdulillah rabbil alamin Mun ci musu minti biyar ko ko da dai mun ba su biyar a farko da ma ai to shi ke alhamdulillah mun yi malas.
masauraran mu a insha Allah kuna sauraron shirin ainihin taskar alqur'ani daga nan gidan rediyo aminci kuma a, wanda su gwani ainihin a, ibrahim mai albarka ko kace gwani ibrahim mai ɗahara ake gabatarwa a cikin wannan lokacin saboda haka kai tsaye yanzu za mu yi ƙoƙarin komawa wajen ainihin masu sauraronmu a inda inda hali zai yiwu a daga koda waya ɗaya ko waya biyu mu ji menene ainihin a tsaraba ko gudunmawa ko kuma shawarwari game da shi wannan shirin namu na ainihin taskar alkur'ani duk da dama abin da ya sa kuka ga hakan ta faru mun ci a su a baya An ba su- an ba su dama minti biyar.
to na minti biyar Gaskiya to ne.
yanzu in Allah da za ku ji Eh, yanzu ainihin sai mu yi.
lam- lambar da za ku sami ainihin a shi wannan shirin kai tsaye Eh.
a daga bakin gwani abdulbasit a Aida.
gwani rabi'u a fage rahimahullah Amin ya Allah. Ai ai ai nan ba da an saba da ita ina ganin Eh, amma sufuli dai- tara sufuli eh to takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas sai kuma sufuli bakwai sufuli biyar takwas biyu sufuli biyu biyu bakwai bakwai wannan su ne lambobin da za a iya samu sufuli tara sufuli takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas sufuli bakwai sufuli biyar takwas biyu sufuli biyu biyu bakwai bakwai ga wannan wa alaikum assalam wa rahmatullah
Muhammad Sani zai kai labai Fatima a tsara ne.
A'a, bari ma- bari ma ranka ya daɗe
To, Daga Fatima duk kuna lafiya.
alhamdulillah lafiya kalau
Muna magana ai barka da zuwa.
ta ma da lamuna an sa Allah ya saka alkhairi Yawwa dan Allah dan sun yi wani lokaci fa sosai.
Eh.
ai afuwa ai mun ba ku a farko
To haka ne.
wai wakafin zaira ba nawa ne a qur'ani wakafin zaira to gani guda bakwai ne
shikenan guda bakwai ne an gama Labaransu bakwai ɗin ne eh bakwai bakwai ba Mun yi magana da malam umar na ya ce akwai wa'anda suke ɗaukansa a matsayin nu'ara wanda suke ɗaukansa a matsayin zaira zaira na duk fuskar da aka ɗauka ta ba ta da eh, ta- ta bada ta bada ma'ana no.
gaskiya mutane ne bakwai ne a ƙura'ani alhamdulillah alhamdulillah to ga wani na na salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
sunana Shamsu Lambu marhaba
wa ma sai ta muku fata ana ansawa
wa ni ne da mun gudun wanda ni kira gudu kauna ce tsakanin mu da ku kuma ina muku fatan alheri Allah mai da ku Allah ya Allah Allah Allah ya ƙara ƙauna Allah ya saka da alkhairi yawa Allah ta Qur'ani amin amin amin ya Allah kuma kuma bai malami na shi ma Allah ya kara masa lafiya gwani mu kusan da ku Allah ya ƙara masa lafiya ne ni ana Allah ya- sauran gwana a ce- a ce a ce muna gaishe da shi eh ina sauraron ku to a a gaishe shi a ga ai ai namu ne Allah Allah ya ƙara lafiya eh ai- ai- to masha Allah.
Masha Allah wa dalla Masha Allah ya ƙare kuwa sufuli bakwai sufuli biyar takwas biyu sufuli biyu biyu bakwai bakwai sufuli tara sufuli takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas wannan su ne lambobin da za a iya haduwa da mu kuma kai tsaye ta cikin shirin kuma na'am ga lokaci to- Na'am, to wa alaikum bismillah.
assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mallam masha Allah, man sani baka da kokari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bambancin mairan madda da mairan wakafi. To ko kuma ko kuma dai ayi bayanin me mairan din.
yawa Eh ina ganin a ce yawa a ce me mairan din aka bayanin sa to shike da sai ka da an faɗa zaka gane me bambancin insha Allah.
ai babban- babbancin babbancin a bayyane yake Eh to wannan to ga Yawwa. eh sakamakon shi meram kawai in aka ce meram a takaice lissafi ne na a- kalmar a- na barbarci kal- na kalmar barbarci Mm, A- na- abu ne daga ɗaya zuwa ɗari to yawa saboda haka mu kuma gaba ɗaya komai a lissafe yake a wajen mu saboda haka sai ya zamo in aka kai ɗari sai a ce meram to Hmm.
saboda haka meram kaga na na wakafi daban Hmm, na na daban.
madda daban na aya daban da sauran wasu abubuwa gaskiya ne wa alaikum assalam wa rahmatullah to an fara Wan- sanar da mu lokuta eh wannan Na'am, wannan- wane ne?
wannan- Kai ne na wannan ita ce ƙarshe.
eh to da Allah yi abin da nake so in tambaya wannan wannan harfe suna suna rubuta shi suna littafin shi wani harji
harzin da suke sassaɓi na cikin alƙur'ani Eh.
suna rubuta shi ma'ana littafi daban-daban wanda ake kamar sayarwa a kasuwa don irin mu almajirai ana ana Akwai wanda ana ake samu, rubutawa, amma ana nan ana kokari.
amma har ma mun yi wa mutane alkawarin cewa in Allah ya da a wannan gidan rediyo mai albarka za mu yi kokari a akwai na wani babban malamin mu mashhurin malamin mu wanda yayi har aka ce za a rika dan daukowa ana sanar da Kaɗan.
mutane kaɗan daga Ƙwarai cikin da abubuwan da gaske, ƙwarai da yayi gaske.
amma wannan ba yana nuna kuma ana sai da shi a kasuwa ba Eh.
in dai mutane su zabura su Ƙwarai, ƙara gano himma.
cewa ga irin kokarin da manyan malaman mu na alkur'ani suke yi wannan shine ah, abin da ke faruwa kare da gaske to alhamdulillah wani wa sai ya salatu wa salamu ala sallama da rasulillah sallama da eh haka yace ya zau Eh.
mazanan ne ko hadiyata ne Eh, hadiyata hadiyata ba ne.
komai dai shine eh to alhamdulillah masu Wallahi ba.
sauraron mu anan muka kawo karshen wannan shiri namu na ainihin taskar alkur'ani ah, wanda ake gabatarwa a gidan wannan rediyo aminci muna fatan Allah subhanahu wataala ya Hmm.
saka wasu waɗannan manya-manyan gwanaye da kuma musamman shi gidan rediyo ah, na aminci da ke ɗaukar ɗaune wannan shiri muna fatan Allah ya saka wa kowa da alkhairi amin muna fatan a tara kuma sati mai zuwa in Allah ya da ranar alhamis Mhm.
misalin karfe uku in Allah ya za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin- Eh, eh, eh, eh, laraba ko alamin a ran laraba gwanayen eh, eh, alqur'ani taskar ran litinin kuma taskar Eh, alqur'ani insha Allah mu ta- tara ranar ah, irin ta yau laraba ko kuma rana ita a ranar irin ta yau alhamdulillah insha Allah za su same mu a a- Kan dauke da wannan wani ainihin sabon sabon shiri.
shirin ko Insha kuma Allah.
ci gaba da daga cikin abubuwan da ake Insha Allah, tattaunawa.
insha Allah, Eh, daga inda sannan, aka tsaya, ah, ƙwarai da muna gaske.
fatan Allah subhanahu wataala ya saka a wa kowa madadin da baki alheri.
ɗayan gwanaye gwani misbawa aliyu baba gwani gwani ibrahim mai ɗahara gwani isa ka shahara gwani abdulsalami shekul hadi da kuma hamzatu wasu ɗin mu gwana na sai wa allah ya saka mata da alheri da muhammad sani muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zamta mu guje bijirce mai bai bar mu bauta mutane ko gumaka ba wane mutum maganar subhana mai girma